الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وما سو درجة ما سو البركة بركة مدساك سادوا أو أن مجلسي نامو مجلسي نقوم شاشدة أو أن نجير ونم حاضرين مسمى لمكي gabatarwa wa sakamakon wannan yanayi da muke ciki muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle mu da idan rahma Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ɗauke mana wannan damuwa da tashin hankali a ƙasarmu da jiharmu sannan kuma da duniya baki ɗaya yau muna ranar litinin kuma yau ashirin da shida ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 21 ga watan hudu miladiya 2020 don uwa masu albarka idan ba mu manta ba muna bayani akan karatu shin gajiyar wannan lokacin da nake ciki a aiwatar da karance-karance a cikinsa a cikin karance-karance abu na farko wanda yake da mahimmanci ko ya fi kowanne mahimmanci shine karatun alkur'ani mai tsarki yin karatun alkur'ani mai tsarki muna kawo hujjoji daga littafin Allah subhanahu wata'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma athar na salaf wanda suke tabbatar da mahimmancin alkur'ani mai girma da kuma karatunsa da kuma irin darajar da Allah subhanahu wata'ala ya tanada domin masu karatun wannan littafi nasa mai tsarki kuma littafi wanda ya kasance mai albarka kuma littafi wanda ya kasance mai girma yan uwa mun kawo wasu daga cikin asar na tabi'ai da kuma hadisai daga alkur'ani mai girma bayan ayoyi da muka fara da su to muna cin kawo athar ne na magabata musamman tabi'ai duk da akwai waɗanda suke biye musu daga bayansu an karɓo daga limamu abu qilaba wato abdullahi ibn zaid al-jarmi al-basri al-basri al-jarmi abu qilaba rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai waɗanda suke mashurai da ilimi da takwa da ibada da tsarkin zuciya da kyawawan ɗabi'u a garin basara yana cewa anna rajulan min ahli kufati lallai wani mutum daga cikin mutanen kufa wato mutanen kufa kufa iraki kufa yar uwar basara ɗin kenan wannan mutumin laqiya abad darda'i ya gamu da abu darda'i radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam فقال شيشي إن إخوانا لك من أهل الكوفة يقرئونك السلامة شي للي وصدق تشين أنك متانا كوفة سنشي إن زو إن إسر مصد غيسوا زوا غريكا إن إسد غيسوا سزوا غريكا واتو سنا غيشيكا ويأمرونك أن توصيهم sannan suna nema a wajenka da kai musu wasiya nan al'amru ba a asalin babinsa ba ba min al'a'la ila al'adna ba ne lafazin al'amuru a lugar larabci ko kuma a luga ta shari'a ko a luga ta balaga to ana amfani da ita a ɓangarori guda uku ana amfani da lafazin al'amuru umarni a marahu da cewa nema kenan akan yi amfani da shi a matsayin talab talab nema to shi ne wannan babin nasa nema yanzu idan ka umarci Allah subhanahu wa ta'ala ka ce rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmi alkafirin muna da umarce umarce guda uku rabbana ighfir lana ighfir umarni ne ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ثبت ما أمرنيني sannan wansurna unsur shi ma umarni ne to wannan ba umarni ba ne a babinsa talabi ne nema ne ha sannan umarni yana zuwa asalin babinsa shine min al'a'la ila al'adna babba ya umarci na ƙasa babba ya umarci na ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce wa aqimus salah aqimus salata ku tsayi da sallah ku yi sallah to wannan umarni ne na asali sai kuma na ƙarshe shine iltimasi sa'a ya nemi sa'a ya masa wani abu sa'a ya umarci sa'a to nan suna ce mishi iltimas to nan sun ce wa ya'murunaka an tusiyahum ai wa yatlubuna minka an tusiyahum sannan suna nema daga gare ka cewa ka musu wasiya haka Abu Qilaba عبد الله بن زيد الجرمي يشي مسجدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال يشي أقرئهم السلام إذا كوما كشي إنا أمس جيس وسو سننيما إنا جيشيس ومرهم سننك أمرشيس فليعطوا القرآن بخزائمهم سنن سرك القرآن كتمومو بخزائمهم da akalarsu su sama alƙur'ani linzami su riƙe shi katamaumau kar su ba alƙur'ani ya zama ya guje daga barinsu domin manzo Allah sosai ya ce lahu ashaddu tafassiyan min al-ibil fi uquliha alƙur'ani idan mutum bai bi shi ba ya riƙa bibiyarsa yana ta'ahudinsa to ya fi saurin suɓuce ma mutum ya saɓule masa ya gudu ya neme shi ya rasa fiye da yadda raƙumi yake saurin kuɓuce ma wanda ya rike shi idan bai rike shi da kyau ba fa innahu yahmiluhum ala alqasdi domin alqur'ani mai girma ga duk wanda ya riko da shi to yahmiluhum ala alqasdi shine zai mai da mutum ya zama madaidaici a rayuwarsa ba zai wuce inda ba zai wuce inda aka tsaye da shi ba ya zaƙe kenan sannan ba zai zo kale ya kasa kaiwa inda aka umarce shi ya kai ba shine alqasd kamar yadda manzon sama ya ce masahabbansa alqasd alqasd tablughu ku yi abubuwa sannu sannu ku zama kuna tsaka tsaki kar ku zama masu zakewa masu wuce gona da iri sannan kar ku zama masu gazawa masu kasawa tablughu duk inda ake son ku kai za ku kai sannan manzon sama ya ce alaikum hadiyan qasida na umarce ku da tsarin rayuwa matsakaici kar ku zama masu zakewa sannan kar ku zama masu zokalewa ba ku kai inda aka ce a kai ba to qur'ani ke ba mutum wannan dama wasuhulati sannan kuma alqur'ani shine wanda zai dora ku akan al-suhula rayuwa mai sauki duk mutumin da ya kasance ya rike alqur'ani to rayuwar shi za ta yi sauki rayuwar su za ta yi sauki a wajen fahimtar addini rayuwarsa za ta yi sauki a wajen gudanar da rayuwarsa aikace duk abin da zai yi to ba zai kasance mai zaƙewa ba kuma ba zai kasancewa mai kasa kaiwa inda ake son a kai ba sannan wayu jannibuhumul jawra wal hazunati al hazunata sannan kuma alqur'ani zai kautar da su daga aljawr zalunci wanda shine kishi alqasd din wal hazuna da kuma kaushin hali alkur'ani na ma mutum wannan duk mutumin da ya rike alkur'ani to zai samu wannan alqasdu was-suhula sannan kuma zai nisantar da shi daga barin alhazuna da kuma aljaw ko aljaw da alhazuna wato zalunci da kin da da da da kin aje abi inda ya cancanta aje shi alkur'ani na hana mutum wannan wannan asari al-imam abu ubaidin al-qasim ibn sallam rahmatullahi alaihi ya fitar da shi daga a cikin littafin sa fadailul qur'an an ruwaito daga abdullahi ibn wahab al-misri almajirin al-imam malik rahmatullahi alayhi yace qila li ukhti malik ibn anas an ce ma yar uwar al-imam malik yar dan anas yar uwar al-imam malik imam darul hijra al'imamu malik ma shugaba wanda wanda ake danganta masa mazhabin malikiya babban malamin fiqh babban malami na zuhudu babban malami masanin hadisi malami wanda ya kasance mai taqwa aka tambayi ‘yan uwarsa aka ce ma kana shugulu malikin fi baitihi idan al'imamu malik yake na zaune a gida me yake shagalta da shi me aikinsa qalat sai ta ce al-mushafu tilawatu shugluhu al-mushafu tilawatu ce abin da ke shagaltar da shi al-mushaf shine kullun yana karanta alqur'ani mai girma da ta ce al-mushaf idan ba a gane ba ba ɗaukar ƙur'ani kawai yake rike ba ba kallon kawai alkur'ani yake ta sawaye ta yi ba a'a da ta ce almushafu shi ta yi badali shi ta ce attilawatu karatu karatun shi ta yake alimamu malikin yana zaune a gida to ba abin da yake face karatun alkur'ani mai tsarki to haka ake bukatar mu ma mu zama magabata na kwarai sun kasance abin da yake shagaltar da su ga baki ɗayan rayuwarsu to babu kama alƙur'ani mai girma al'imam zahabi rahmatullahi alaihi cikin ababen da ya ba mahimmanci a cikin littafin siru alamin nubala wajen ba da tarihin malamai manya-manya gwaraza kowanne idan ya zo ba da tarihinsa ma damar akwai wata riwaya tabbatacciya da ta tabbata a game da yadda yake mu'amala da alkur'ani littafin Allah mai tsarki to ce ya kawo ya ruwaito an ruwaito daga Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubay ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah sun yace a karɓa alkur'ani a wajen su so hudu Ubay wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi karatu a wajensa ubayyu ya kama kuka ya ce wasammani Allah ne ya ambaci suna na ya faɗa ya ce ubayyu yana ganin girman abu ya ce inna la naqra'uhu fi samani layalin ce qur'ani muna sauke shi kwana takwas ubayyu dan ka'ab radiyallahu anhu yake ba da labarin cewa ya kasance duk bayan kwana takwas yake sauke alkur'ani sannan kuma ya faro daga farko kwana takwas sagiduna tamim ibn aus addari abu ruqayya radiyallahu anhu sahabun manzo Allah sama shi kuma kana yahtimu alqur'ana fi sab'in shi kuma kwana bakwai yake yi abu da abai ibn ka'ab yana saukewa a cikin kwana takwas kwanaki takwas shi kuma sagiduna tamim ibn ausin dari shi kuma ya kasance yana sauke alkur'ani a cikin kwanaki bakwai wannan ya kunshi karatun da suke yi na bude alkur'ani su karanta ya kunshi karatun da suke yi a sallar dare domin su ba sa bambanta tsakanin karatunsu da suke na wuridinsu na alkur'ani da kuma karatunsu da suke in sun tashi za su yi sallar dare suna shigar da shi ne gabaki da أبو العالية رفيع بن مهران ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai almajiran sayyiduna abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda wasu suna ganin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi amma bai samu arzikin musulunci ba sai bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muhadrami ne muhadrami ne shi abul aliya rahmatullahi alaihi muhadrami mun taɓa batunsa shine mutumin da aka haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da a zamanin annabi sallama amma Allah bai azurta shi da musulunta ba shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sannan Allah ya azurta shi ya musulunta saboda ka shi wan tabi'ai ne kuma kanin sahabbai yana tsakanin bainat tabi'in was sahaba sahabbai sun fi shi saboda su duka sharɗa da malamai suka sa na kasancewar mutum ya zama sahabi sun cika shi kuma sai ya zama ya samu matsala a ɗaya suna faɗi cewa wanda ake ce mishi sahabi shine man laqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala al-islam wanda ya gamu da annabi sama wato ya rayuwa zamanin manzon Allah sallama aka haife shi zamanin da annabi sama ke da rai sannan ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a lokacin da mansu ke da rai kenan sannan kuma ya rasu a musulunci to muhadrami shi shine wanda ya kasance ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai musulunta a rayuwarsa ba sai baya rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta shi da musulunci sannan kuma Allah ya masa dangantakar ya mutu yana musulmi to sai a kira shi muhadrami saboda shi wan tabi'ai ne sannan kanin sahabbai to abul aliya yana cin irin waɗannan yace kunna abidan mamluki akwai darasi mai girma a rayuwar wannan bawan Allah yace kunna abidan mamluki mun kasance bayi waɗanda aka mallaka saboda shi maula ne yan tashi akai mutumin da ya kasance bawa ne na farko dai bai da yancinsa hatta juma'a fa ba wajiba bace akan shi bawa ya ya shirya tsab zai tafi masallacin juma'a to mai gidansa yana da damar da zai ce masa ka tafi mun gona ya hana shi zuwa masallacin juma'a sai dai je a zahar ɗinsa bawa dukiyarsa ba tashi ba ce ta mai gidan shi ce an tawmalu ka lisayyidik da kai da dukiyarka duk ta mutanen ta ta ta ta ta ta mai gidanka ce kayan mai gidanka ne kai da dukiyarka a matsayinka na bawa a lokacin da ake da bayi to da bawan da duk abin da ya mallaka na mai gidansa ne ka bawa yana da wasu khasa'is wanda suke tauye masa rayuwa to shi yasa yake kawo ma ɗalibansa wannan bayanin yace kunna abidan mamluki mun kasance bayi ababen mallaka ba mu da yancin kanmu ba mu da lokacinmu mun gada an ga dama muna nafila ta sallar dare ko nafila da rana a sallame mana sallar dole mu zo a samu wani aiki dole ne amma duk da haka minna man yu'addi dhara'iba daga cikin mu akwai wanda mai gidansa ya dora masa cewa zai kawo zariba dhara'ib wato haraji lokacin da ake da bayi mai bayi yana da damar da zai ce musu to su tafi su je su yo masu yi aiki su je su nemi kuɗi bayan fa aikin da suke mishi a gida to sai su fita idan suka fita su je su nemo idan suka nemo daga nan duk abin da suka samu kila sai a ce to a raba gida uku kashi biyu na mai gidansu ne kashi ɗaya kuma nasu ko kuma a raba gida biyu rabi ɗaya nasu rabi ɗaya kuma na mai gidansu shine bara'i wa minna man yakhdumu ahlahu daga cikin mu mu bayi ne inji abul aliya rahmatullahi alaihi akwai waɗanda su kuma an sa su suna ma masu gidajensu hidima masu gidajensu masu gidansu suna musu hidima suna ma masu gidansu hidima kaga dai ba su da lokaci amma duk da haka yan uwa fa kunna nakhtimu kulla laila shi da muka zama kullun sai mun sauke alqur'ani kullun in ji abul aliya fa shaqqa alaina shi wannan saukar kullun kullun ta mana wahala hatta shaqa ba'duna ila ba'd har wata rana muna aiki sai wasu suka kama wasu kuka muna cewa kaza sai ya ce wallahi kaga bana iya hadda bana iya sauke alqur'ani yanzu kullum ce kai ma haka eh ni ma haka shine shaka ba'duna ila ba'd kowa ya ji kukan kowa falaqina ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka gamu da Allah ya hada mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi rayuwa da manzo Allah sallama fa'allamuna an nakhtima kullu jumu'ah shi suka karantar da mu cewa ka ku matsa ma kanku faqra'u ma tayassara min alquran faqra'u ma tayassara minhu abinda ake bukata kenan mutum ya karanta abin da ya saukaka a gare shi na alqur'ani mai girma kada ya matsa ma kansa abin da ba zai iya yi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه sau da haka ku yi suka karantar da mu cewa duk juma'a masauka wato sati ɗaya kenan mako ɗaiɗai fasallamina wa nimna wa lam yashqa alaina sai muka zama muna da lokacin da zamu yi sallan mu cikin nishadi sannan kuma mu baccin mu wa lam yashqa alaina sauka alqur'ani sati sati ba ta mana wahala ba alqur'ani ya mana sauki duk sati sai mun sauka duk juma'a sai sun sauka wannan asari na wannan babban bawan Allah al'imam abul'aliya rahmatullahi alaihi akwai darussa da yawa a cikin uwa na farko dai bayi ne su kamar yadda muka faɗi ba su mallaki lokacinsu ba sai abin da masu gidansu suka yi saboda ma ya tabbatar mana da haka sai ce kunna man yu'addi dhara'iba daga cikin mu akwai wanda aka lafta masa haraji aka ce sai ya rika biya mai gidansa ya sa masa ka'ida ko masu gidansu sun sa musu ka'ida cewa abu kaza za ta rika kawowa kila duk sati sati kila kullun kullun kila duk mako mako kila duk wata wata gwaggwadon yadda suka tsara sannan kuma daga ciki sai ce wa minna man yakhdumu ahlahu daga cikin mu akwai kuma wanda an dora masa yana wani aiki a gida mai gidan shi na tura shi gona ko mai gidan shi na sa shi ya mishi wanki ko mai gidan shi na sa shi ya wanke mishi gida ko kuma ɗaya daga cikin dai bukatu da ɗan adam yake yi daga waninsa musamman mutanen da suka kasance masu daraja mutanen da suka kasance masu ɗaukaka a duniya wanda ba su cika yi ma kansu abubuwa ba to amma duk da haka 'yan uwa shi suka zama kullum shi sun sauke alkur'ani izifi sittin wannan labarin da ake bada ba labari bane ma kana hadisan yufta ba magana bace kirkirarriya magana ce ta gaskiya da sanadinta al-imamu zahabi ya fitar da ita a ƙarƙashin tarihin wannan bawan Allah a cikin kundin sa na tarihi mai albarka siyaru alamin nubala a ƙarƙashin tarihin shi wannan babban tabi'i abu al-aliya rafi' ibn mihran rahmatullahi alai daga baya daga cikin darussan da za a koya kullum ɗalibi yana buƙatar siti daga malaminsa kullum ɗalibi yana buƙatar siti daga malaminsa so tari ɗalibi mutumin da ya zama yana da ƙarfi da ƙarfin ƙwaƙwalwa da ƙarfin jiki to so tari inna quwwatahu takhunuhu wa takhda'uhu ƙarfinsa da Allah ya bashi to yakan yaudare shi sai ya je rika yin abin da da karshe kuma zai dawo karfin nasa ya kare ba zai iya yi to yana buƙatar irshadi yana buƙatar a dora shi a hanya ana yana buƙatar a dora shi akan hanya dole ɗalibin ilimi yana buƙatar malamin da zai rika ce mishi yi bari yana dora shi akan siti me ya kamata yi yace falaqina ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haɗa mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fa'allamuna sai suka karantar da mu an nakhtima kulla jumu'ati kowace juma'a mai sauka daya daga nan sai suka dawo shine sai ce fa sallaina wa nimna wa lam yashqa alaina sai ya zama muna yin sallan mu lafiya lau kuma mai baccin mu mu huta sannan wannan bai ba mu wahala ba duk sati mai sauka hatta ita kanta saukar sati satin gabawa wannan ba karamin abu bane mai girma shi yasa al-Imam Zahabi ya kawo shi a cikin tarihin saboda girman wannan al'amari da kuma mu yan baya abin da ya kamata mu kwaikwaya daga cikin tarihin waɗannan magabata masu albarka Allah ya ba mu ikon koyi da su Al-Aswad ibn Yazid Abu Amr An-Nakhai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai shi ma Al-Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai yi riwaya yake cewa كان الأسود يختم في رمضان في كل ليلتين الأسود بن يزيد ɗaya daga cikin bayin Allah al'ubadu zuhad ya kasance in Ramadan ya zo to duk bayan kwana biyu yake yin sauka al'aswad ibn yazid al'aswad ibn yazid an-nakhai ya kasance duk kwana biyu idan Ramadan ya zo kamar yadda muke fuskantar Ramadan yanzu in Allah ya kaddara bai wuce kila kwana hudu ko kuma kwana uku ba a ce an shiga watan Ramadan to wannan bawan Allah al-Aswad ibn Yazid rahmatullahi alaihi ya kasance yana yin sauka kullun kwana biyu fi kulli lailataini duk bayan kwanaki biyu sai ya sauka a Ramadan wa kana yanamu bain al-maghribi wal isha abin da ya dora ma kansa shine baccin da kawai yake samu yayi shine tsakanin magriba da isha'i in aka yi sallar magriba aka yi buɗe baki aka yi isha'i kai sai kwanta daga nan zuwa sallar isha'i sai tashi kuma ya yi abin nan duk da cewa su suna da wata ƙa'ida ko kuma suna bin suna caccanza abubuwa manzo Allah sama wata rana ya jinkirta sallar isha'i kamar yanzu misali a ce sai a bari sai sha ɗaya haka sai manzo Allah sama ya fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito shi kenan sai ce innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati wallahi wannan lokacin shine lokacin da ya fi cancanta da ai sallar isha'i ba da dan ka in matsa ma al'umma ta ba sannan manzo sama wa kana yakrahu al-hadith qablaha aw kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'daha manzo Allah sama baya son ai ai bacci kafin isha'i sannan ya kasance baya son a kafa fira bayan an gama sallar isha'i to amma shi wannan bawan Allah al-Aswad ibn Yazid bai da wani lokaci da yake samu yi bacci kwata-kwata a rayuwarsa shi bainal maghribi wal isha'i a tsakanin sallar maghriba da sallar isha'i daga wannan lokacin ne zai tashi sai ya dan kwanta in ya kwanta daga nan kuma sai a ci gaba da aiki dan uwa waɗannan bayan Allah wajibi ne mu iya kabbatin kokarin mu wajen kwatanta abin da suke yi ba za mu iya abin da suka yi ba wa kana yahtimu alqur'ana fi ghairi ramadan fi kulli sitti layal shi al-aswad ibn yazid ya kasance in ba a ramadan ba to sauka yana yin ta ne kwana shida wato kullun yana karanta izifi goma kenan kullun izifi goma al-aswad ibn yazid yake yi idan kuwa a ramadan ne domin wannan ana batu ne ba a ramadan ba in a ramadan ne shine aka faɗa mana a baya ya kasance ya fi kulli lailataini duk dare kwana biyu yake sauka kenan duk kwana ɗaya na karanta izifi talatin izifi ɗaiɗaiɗai har talatin gobe ma sai ya faro daga talatin ta biyu ya kai ƙarshe zuwa suratin nasi ya sauka ke wane mutum ji mutuwa ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma alƙamatu bin qais babban tabi'i ya qara'u alqur'ana fi 50 shi kwana kwanaki kwana biyar yake sauke alqur'ani kwana biyar yake sauke alqur'ani kenan mun lissafa za mu ga yana yin izifi goma sha biyu ina jin haka lissafin yake izifi goma sha biyu yake kullum kullum ya fi al-aswad ibn yazid da izifi biyu qatada ibn bi'amat as-sadusi wanda mun ji batunsa a majalisin da ya gabata yahtimu al-qur'ana fi sab'in shi kwanaki bakwai yake yi ya sauke al-qur'ani wa idza jaa ramadan khatama fi kulli salatin idan kuma ramadan ya zo to sai ya zama duk bayan kwanaki uku yake sauka fa idza jaa al-ashru khatama kull layla idan kuma goman karshe ta zo ta ramadan to sai ya zama kullun sai ya sauka kun ga yadda ya kasa abin gida uku saukarsa ba a Ramazan ba sati guda idan Ramazan ya zo goma ta farko da goma ta tsakiya to yana sauka bayan kwanaki uku uku domin zai yi karatu ne na tadabburi karatu wanda ya kasance na tsayawa a tuntuntuni a game da surruran da suke cikin alkur'ani mai girma da gwalagwalan ilmoma da Allah maɗaukakin sarki ya zuba su a cikin maganarsa maganarsa wacce take mai tsarki amma idan aka shiga al'ashirul awakhir min ramadan goma ta ƙarshe wadda manzo Allah sallama ya kasance jadda wa shadda al-mi'zara wa aiqaza ahlahu wa ahya laylahu manzo Allah sama idan goma ta ƙarshe ta zo to ya kasance jadda wa shadda al-mi'zara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara kwazo kuma ya ɗaura mazagin wando za a yi aiki kenan ko kuma babu sauran saduwa da iyali a waɗannan kwanakin sannan wa aiqadha ahlahu wa ahya laylahu sannan ya tayar da iyalansa su sallah tare da shi domin su yi tarayya da shi a ciki yu'awwilu alquran wa amur ahlaka بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الله مدوكين سركي يتي مع النبي صلى الله عليه وسلم كأمر شئيا لنك دسرق ينسلا واصطبر عليها سننك مطع مكانك juriya ta zama maka ɗabi'a a game da yin sallah ka jure akan yin sallah kuma ka jure a wajen tada iyalinka ku yi haka manzo Allah sama yake wa ahya lailahu sannan manzo Allah sallama yana raya daransa ga baki daya na Ramadan na na ƙarshen Ramadan wato goma ta ƙarshe to shi ma qatada ibnu bi'amat as-sadusi rahmatullahi alaihi wanda babban tabi'i ne ɗaya daga cikin gwarazan malamai a wajen tafsirin alqur'ani mai girma to ya kasance idan goma ta ƙarshe ta zo to yahtimu kulla laila kowane dare sai ya soke alqur'ani الإمام النووي رحمة الله عليه ينا فداء تشلتاف سمي البركة والتبيان في آداب حملة القرآن yace yambari an yuhafiz ala tilawatihi ya wajaba musulmi duk da yana magana akan hawalatul qur'an wato mahaddata alqur'ani da ma'ana wacce take takaitacciya amma nan duka ana nufin musulmi kenan yanbaghi lil muslimi an yuhafiz ala tilawatihi ya kamata ko ya wajaba ga musulmi ya zama ya tsara karanta alqur'ani mai girma musulmi ya zama kullun alal aqalli alal aqalli ko da shafi guda ne irin mushafin da ake da shi bugun madina ko bugun azhar mutum ya kasance shi ya karanta ko da shafi guda ne wa yukfira minha sannan kuma ya kamata ya yawaita karatu ya yawaita karatu ya tsara tilawar alkur'ani sannan kuma ya yawaita tilawa kai ya rika sakaci da ita wa kana salafu radiyallahu anhum al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi ya ce haƙiƙa magabata sun kasance Allah ya ƙara musu yadda lahum adatun mukhtalifatun suna da wasu irin al'adu na karatun alƙwani kowa da irin al'adarsa wato abin da ya saba yi abin da ya saba yi a game da karatun alƙur'ani fi qadri ma yakhfimuna fihi a cikin gwaggwadon abin da suke sauka a ciki Farawab ibn Abi Dawud al-Imam Abu Bakar ابن أبي داود دين الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه واتوتن ببما لمن حديثي الإمام أبو داود رحمة الله عليه ينا داشي ما كما مالمين yana da rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubucensa masu albarka akwai littafin sa fadailul qur'an to a cikin wannan littafin nasa fadailul qur'an daga can ne al-imam an-nawawi yake cewa ya ce يي رواية فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمة الله عليه يا رواية يتشي دقوس مقباتا أنهم كانوا يختمون في شهرين ختمة واحدة سنقسم شي دق وتابيو سيسي سوقا وتابيو إن أنشي وتابيو كل ذاتي إذ في ديتينا إذ في ديشيني كأين زقتشي شافي قوما kullum za su karanta shafi goma wannan akwai natsuwa a cikin wannan karatu kuma ga mutumin da ya kasance yana irin wannan kullum ya karanta izifi ɗaya to zai yi karatu ne wanda ya kasance na tadabburi da tsayawa a kula da meye Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin ayoyin na darissa da tarihohi da ƙissoshi da hukunce-hukunce da ɗaukar izina da wa'azantuwa duka akwai a ciki وعن بعضهم في شهر ختمة واحدة الإمام ابن أبي داود يروي توصل لك مقباتا سنقسم شي سناين ختمة لا أوتا wato kullun za su yi izifi biyu kenan kullun za su yi izifi biyu shine wanda ake ce ma juzi'i kenan hizbi biyu juzi'i daya kenan duk wata sai su zama sun yi sauka wa an ba'dihim fi kulli ashri layalin khasma sannan ya yi riwaya cewa wasu su kuma duk kwana goma kwana goma suke yi kenan kullum za su yi izifi shida kullum za su karanta izifi shida wa an ba'dihim fi kulli samani layalin wasu kuma a kwana takwas kwana takwas suke sai su sauka wa an al-aktharina fi kulli sab'i layalin khatma kai mafi yawancin magabata su sati guda suke sati ɗaya mako mako sai su sauka وعن بعضهم في كل ست ليال سوكم كل ذاتي وانا شدة وانا شدة وانا شدة كل ذاتي في قوم قوم كينا وعن بعضهم في كل خمسين وسكم دقوانا بير وعن بعضهم في كل أربعين وسكم دقوانا هدو وعن كثيرين في كل ثلاثين سوكم وسديوا سوما أرويتو قانا أقسكي وعن بعضهم في كل ليلتين وسقم عن رواية دقريس قانا بيفكي وعن كثيرين في كل يوم وليلة ختمة وسقم قانا ليلة دري لايا قانا ليلة دري لايا قانا لينا دا أوى عشرين دهدو دري لينا دا أواني شابي an hada su ne awanni 36 ke a cikin awanni talatin da shida sai su sauke alkur'ani wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa laylatin khatmatai akwai wanda shi kuma a cikin awanni talatin da shidan nan to khatma biyu yake sauka biyu wane mutum wa minhum man kana yahtimu thalatha akwai wanda shi kuma sauka uku yake yi a cikin awanni 36 wa khatama ba'dhum thamaniya khatamatin agwaito wasu a cikin awanni 36 sun yi sauka takwas arba'an bil laili wa arba'an bin nahar suka yi hudu da rana da daddare kuma suka yi sauka hudu فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم daga cikin waɗanda aka ruwaito suna yin sauka a cikin dare da yini Usman ibn Affan radiyallahu anhu akwai sayyiduna Usman asar sahihai sun tabbata daga gare shi cewa yana yin khatma kullun shi ya sauka kullun sayyiduna Usman ya kasance a raka'a ɗaya ma yakan yi sallar dare yi sauka a cikin ta shine abinda abinda sayyiduna Hassan rahmatullah radiyallahu anhu yake cewa dhahaw bi ashmat unwan as-sujud bihi yuqatti'u al-layla tasbihan wa qur'ana dhahaw bi ashmat unwan as-sujud bihi yace sun yanka bawan Allah wanda ya kasance dattijan musulunci ne wanda ya kasance akwai furfura ta farin gashin musulunci da yawan sujada a tare da shi yuqatti'ul layla tasbihan wa qur'ana sayyiduna Usman ibn Affan ya kasance yana yanke daransa tasbihan da yin nafilfili wa qur'anan da kuma karatun alqur'ani mai tsarki haka yake qahtani yana cewa man kana yahtimu laylatan man kana yahtimu laylatan fi sajdati wanda ya kasance a dare ɗaya sai ya cika a sujji a raka'a ɗaya sai ya soke alqur'ani sayyiduna Usman bin Affan sahabbai da yawa a cikin su akwai sayyidina Ali radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa ɗayan mu bai yi masa gidu bai yi ma alqur'ani hidima ba kaman irin hidimar da sayyiduna Usman bin Affan ya masa kuma abun ban sha'awa shi ruwaito hadisin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sannan kuma wani abun ban sha'awa ko ka ko ka so yau mushafin da kake karantawa a duniya ko kana ƙaunar sayyidina Usmanu ko baka ƙaunar sa wal iyadu billah to Qur'anin sayyidina Usmanu ibn Affan kake karantawa wanda yasa aka rubuta sannan kuma riwayoyi gabaki ɗaya riwayoyi da ake karantawa to suna ƙarawa na Qur'ani da salon karatun Qur'ani to suna kaiwa ne zuwa ga sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu to yana cikin waɗanda aka ruwaito cewa sun kasance suna yin haka وتميم الداري sannan kuma an ruwaito daga Tamim ibn Aus al-Dari shi ma ya kasance yakan yi sauka daya da daddare duk da kuma akwai ruwaya ta cewa yana sauka bayan sati sati mun ambace ta a baya babu cin karo a tsakanin su wa Sa'id ibn Jubair sannan a cikin tabi'ai akwai al-Imam Sa'id ibn Jubair rahmatullahi alaihi al-Majrin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ومجاهد ده مجاهد بن جبر الماجر دي ابن عباس والشافعي وآخرون حكى الإمام محمد بن إدريس الشافعي شيما أن رواية يا قسم دقريشي يا قسم شينا ينكراتن القرآن يسوكا أتقان دري ديني واتو أولني تلاتن دشيرا حق قسم شي سناي وقال يشي الإمام النووي ساكت شيوا والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص yace to bari in yi taliki ya kawo su ma maganganun ba mu kawo su ba na misalan waɗanda suke sauka a kaza ya faɗi sunayensu in an koma wannan littafi nasu mai albarka a tibiyan fi azadi hamalatul qur'an za a ga yadda ya buga misalai kamar yadda ya buga misali da sagiduna usmanu da tamim ibn aus dari radiyallahu anhuma da kuma sa'id ibn jubairin da da da da da mujahid da kuma al-imam shafi'i da kuma wasu to shine daga baya sai ya ta'aliki sai ce wal ikhtiyar yace abin da ya zabi anna zalika yakhtalifu bi ikhtilaf al-ashkhas sauka al-qur'ani da tsara karatun al-qur'ani ga musulmi yana sabawa da sabawan mutane akwai wanda abubuwansa ba za su bashi wannan damar yayi ba malamin da ya kasance yana karantar da mutane littafai na furu'a malamanmu na suru wanda suna zaune sai su awanni suna karantar da mutane ba ka tsammanin ka ɗora masa shi irin wannan abin da wasu magabata suka riƙa yi a'a wannan yana saɓa gwagwadon mutane faman kana yazharu lahu bi daqiqil fikri la ta'if wa ma'arif wanda ya kasance idan yana karatun alqur'ani to shi ɗabi'arsa ita ce ya tsaya ya riƙa bibiyar ababe masu zurfi masu ban sha'awa na ilmomin da suke cin alqur'ani to falyaqtasir ala qadri لا لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له أبن أبن ننكي فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقعه mutumin da ya kasance shi ɗabi'arsa Allah ya bashi idan yana karatun alƙur'ani kullum yana bibiyar ma'anonin alƙur'anin ne yana fitar da sirrura na ilimi da ke cikin alkur'ani da fikihun alkur'ani da hukunce-hukuncen alkur'ani da darsa da fa'idoji da suke cikin alkur'ani to shi wannan falyaktasir ala qadrin la yahsulu bi sababihi falyaktasir ala qadrin ala qadri ma yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqa'uhu to shi ya tsaya ya takaita gwaggwadon abin da cikar fahimtar abin da yake karantawa na alkur'ani zai bashi idan ya saba ya karanta izifi ɗaya amma izifi ɗayan nan sai fitar da gwalagwalan ilmoma to ya ci gaba da wannan tsarin domin zai fitar ma da al'ummar musulmai ilmoma yanzu irin su al-Imam al-Qurtubi da za ta dau aya ɗaya sai su ce fiha tis'un wa tis'una mas'ala ko su ce fiha mi'atun wa ishiruna mas'ala akwai mas'aloli 99 akwai mas'aloli 120 a aya ɗaya kaga waɗannan tabbas karatun alkur'ani da suke shi ne ƙira'a ce ta dabburiya suna tsayawa ne kowace aya su bi lungunta su bi saƙonta su bi mashigarta su fitar da wasu abubuwa na ilmoma da surruran alkur'ani mai girma to irin waɗannan ba za ka ɗora musu nauyi ka ce sai su riƙa yin karatun alkur'ani su riƙa sauka kwana uku ko sati guda ko kuma su riƙa karatun alkur'ani su sauka kullum kullum kamar yadda aka ruwaito sagiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu da wannan su suna yi ba wa kaza man kana mashghulan bi nashrihi ayina al-imam an-nawawi yace haka nan mutumin da ya shagalta ya shagalta da karantar da ilimi mutumin da yake malami mai karantarwa ba ka tsammanin sai ya zama yayi irin wancan aw ghairihi ko kuma makamancin yada ilimi min muhimmatid dini daga cikin al'amuran addini wa masalihil muslimin al'amma ko kuma kamar yanzu shugaban kasa ko gwamna ko kuma shugaban karamar hukuma wanda kullum tunaninsa misali shine ya kasance me zai kawo ma al'ummarsa ayyuka can kira can aiki can duba aiki can kaga ba a tsammani a kallafa masa a ce dole sai ya rika sauka irin yadda magabata su kasance suna yi kowa ya gwagwadon abin da zai iya yi falyaqtasir ala qadri la yahsulu bi sababihi ihlalun bima huwa maqsadun lahu to shi ma wannan ya kabbakin kokarin sa ya takaita gwaggwadon abin da ba zai sa shi ya zama ya saka ci ga wancan aikin da aka dora shi a kansa ba kullum mu yassaru lima khuliqa lahu kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi dan shi kuma ya sauwaƙe masa shi wanda ya kasance yana da dama zaune yake kuma baya aikin da wasu suke yi kamar misalin alarammomi waɗanda suke zalla alarammomi za ka samu ba sa karantar da kowa misali wasu ilmoma ƙur'anin kawai suke ma hidima to waɗannan su ne dama ake tsammani su zama sun shagalta da alƙur'ani mai girma kullum cikin karanta shi suke qira'atan wa iqra'a su karanta da kansu sannan kuma suna karantar da wasu to in aka hada da abin da suke karantar da wasu zalla alqur'ana banda tafsirin sa banda ulum nasa da sauran abubuwan da suke da alaka da alqur'ani mai girma to sai kaga sun hada kila a rana za su yi izifi 30 din wa in lam yakun ma'a ha'ula'il mazkurina idan kuma mutum ya kasance shi baya cikin waɗancan da aka misalta ba shugaba bane shi ba malami bane mai karantar da ilmoma to falyastaghfir ma amkanahu to wanne yawaita karatun alqur'ani gudan iyawarsa min ghairi khurujin ila haddil malal amma kada ya je matsa ma kansa kuma ya kai yadda kuma zai ji ya kosa ya gaji bai san karatun alqur'anin saboda ya wahalar da kansa wal hadrama ko kuma yasa shi yana karatun alqur'ani ma ba a sanin me yake faɗi wanda da yawa daga cikin wasu alamomi muna jin su suna yin irin wannan kuskuren mutum ya zo yana karatun alkur'ani ba ma a sanin me yake karantawa wallahi wannan ba karatu bane ba karatu bane na alkur'ani karatun alkur'ani wajibi ne idan za a karanta shi labudda min ita'il qur'ani haqqahu dole a ba qur'ani haƙƙinsa ita'ul qur'ani haqqahu kuwa akwai me ikhrajul huruf hurufi min makharijiha a fitar da kowane harafi daga mafitarsa a kiyaye wannan kada abin da yake ha a je a faɗa saboda sauri a mai da shi ya zama ha ko ya zama ha abin da yake sa ka aje a mai da shi ya zama sa ko aje a ce sa kowanne a bashi haƙƙinsa kowanne a bashi haƙƙinsa وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في كل يوم وليلة أما daga cikin wasu magabata in ji al-Imam an-Nawawi an samu wasu da suke kin a sauke al-Qur'ani a kowane dare da yini an samu wa yadullu alayhi al-hadith as-sahih an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu abinda ke shaida game da wannan abinda magabatan suka ki na cewa mutum ya ce kullum sai ya sauka ko kuma a cikin awanni talatin da shida sai ya yi sauka wato yawmun wa laila to daga cin abin da ke shaida akwai hadisin sagir na Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wanda mun san Abdullah da sansa da Alqur'ani da kuma sansa da ibada ibada ta sallah da kuma ibada ta azumi har sai da manzo Allah sama ya masa siti ya masa siti amma duk da haka da ya ɗauka abu wanda ya kasance mai zafi a kansa ƙarshe al'imamu zahabi ya ruwaito ya ce ya kasance yana yin da na sani ina cewa ya laita ni qabiltu ta rasulillah ina ma dai da na karɓi saukon annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sun ce la yafqahu man qara'a fi aqalla min salasi duk mutumin da ya soke alqur'ani ƙasa da kwana uku to ba zai fahimta ba al-imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin الإمام أبو داود يا غويتوشي الإمام الترمذي يا غويتوشي الإمام ابن ماجة رحمة الله على الجميع دي سرويتو دو سما ما لمن باسوبا سرويتو وانا حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي دو وان دي صوت القرآن قصد قانا أكو تو بزي فهم شيشو بزي فهم تبا تو وانا حديث بايا هنا صوت القرآن قصد قانا أكو بين ففهمت an an fahimci hadisin sosai abin da yake magana cewa ba za a fahimta ba su kuma manufofin karatun alkur'ani sun bambanta ana yin karatun alkur'ani yan uwa masu albarka ba dan fahimtar abin da ke ciki ba ana yin karatun alkur'ani kawai li mujarradi qasdi tahsil sawab ana yin karatun alkur'ani kawai dan samun lada ko da mutum bai fahimci abin da ya karanta ba sannan ai akwai da yawa daga cikin mutane wanda suke ajamiyai ba larabawa ba ne su ba su san larabci ba kuma sannan ba su koyi larabci ba sannan ba su koyi tarjama alkur'ani ba kuma suna karanta alkur'ani to yanzu za su daina karatun alkur'ani ne so daga hadisin baya hana a sauta alkur'ani ƙasa da kwana uku abin da yake magana a kai shine ba za a fahimta ba al-imam abdurra'uf al-minawi rahmatullahi alaihi a cikin littafin safaidul qadir ala sharhi aljami as-saghir na asalin littafin al-imam suyuti rahmatullahi alaihi ya ba da gudunmuwa akan sharhin wannan hadisi yace la la yafhamu zahiru ma'ani la yafhamu zahiru ma'anihi لا يفهم ظاهر لا يفهم ظاهر معانيه من قرأه في أقل من هذه المدة abinda manzo sama yake nufi da wannan hadisin wallahu alam duk wanda ya karanta alqur'ani mai girma kasa da kwanaki uku to ba zai fahimci zahirin ma'anonin alqur'ani ba wa amma idza a'mala fikrahu wa am'ana tadabburahu amma idan ma mutum yana amfani da tunaninsa da kwakwalwarsa wajen tadabburin alqur'ani fala yafhamu asrarahu illa fi azmanin mutatawila to ba zai iya wa mutum ya fahimci sururan alqur'ani ba shi a lokaci mai tsawo sai a lokaci mai tsawo sai ya ce wa yufhamu minhu nafyu tafhimi la nafyu sawabi abinda za a fahimta a cikin wannan hadisin shine kora fahimta ba kora samun lada ba sau daga wanda ya soke alkur'ani ƙasa da kwana uku sai samu lada amma ba zai fahimci alkur'ani ba ya halatta kuma a karanta alkur'ani li mujarradi tahsilis sawab kawai dan a samu lada kamar yadda za mu gani insha Allah da akwai a cikin manufofin karatun alkur'ani akwai tahsilus sawab mutum ya karanta alkur'ani dan ya samu lada kuma ya tabbata manzon sama ya ce li kulli harfin minhu ashru hasanat in mutum ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani mai girma Allah zai ba shi lada goma so da ka ana kora fahimta ne nan ba ana kora samun lada ba wanda ya sauka ƙasa da kwanaki uku to ba zai fahimci alkur'ani ba amma kuma me zai samu ladan karatu alaramomi da yawa musamman irin alaramomin da nake da su shekaru da shekarun da suka wuce kamar misalin a ce arba'in zuwa sama a ƙasar nan da yawan alaramomi za ka same su ba su san komai a cikin alkur'ani ba amma sun haddace shi in an tashi za a karanta shi da baya da baya inda ya halatta su za su amma ba za su iya fassara maka komai a ciki ba yanzu ne alhamdulillah ilimi yake ta faɗaɗa Allah ƙara mana mai amfani ake samun kaga mutum alaran mane shi sannan kuma ya san ilmu ma mabambanta sannan sai yace summa yatafawatu hadha bi tafawutil ashkhas wa afhamihim sannan ko fahimtar ma ita ma tana zama wani yafin wani gwaggwadon yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ma mutane kwakwalansu wani yafi wani fahimta ثم إن هذا لا هجة فيه لمن ذهب إلى تحريم قراءته في دون ثلاث قبل حزم الإمام المنامي يتي باب هجة نوين بسكة حرام نيمتين يسوكا قصر يسوكا قصر قانكي أكو با هجة أتشن ونا حديث كمروة كمن العلامة ابن حزم الحافظ الحافظ ابن حزم babban malami babban imami na mazhabin zahiriya shi ya tafi akan cewa haramun ne mutum ya sauka ƙasa da kwana uku kamar yadda ya faɗi a cikin littafin sa al-muhalla bil asar idh la yalzamu min adam fahmi ma'anahu tahrimu qira'atihi domin rashin fahimta alqur'ani baya lizumta a ce kuma ba za a karanta a haramta alqur'ani in ka ce duk wanda bai fahimta alqur'ani ba zai karanta shi ba to ka ce ajamawa da yawa ba za su yi karatun alkur'ani ba wanda yau a duniyan nan za ka samu in ka tafi irin kasashen su indonesia ka tafi irin su kasashen su malaysia ka zo irin kasar mu ta najeriya da sauran kasashe da ake da su za ka ga mutum ya haddace alkur'ani ma bai na diktatai tun daga suratul fatihati har zuwa suratul nasi mutum ya haddace amma la yafhamu ayya shay'in min al-lugha al-arabiyya bai fahimci komai ba a larabci to yanzu waɗannan za su daina karatun alkur'ani ne ko ko haddar da suka yi ta zama ba ta da amfani ko ko za a kwashe haddar ta su a zubar tunda ba su fahimta ba abin da aka hadisi yake nunawa fahimta cewa duk wanda ya sauke alkur'ani ƙasa da kwana uku to ba zai fahimci alkur'ani ba amma zai samu ladan karatun alkur'ani idan ya tsara dokokin karatun alkur'ani saboda ka Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya kawo mana da wannan musiba da take ta haɓaka a cikin ƙasar mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah